إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف شعني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء عزك ورعايتك واشفت نور توصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفة الساكرين وفتنة حفظ الغادرين ودبيان البغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau juma'a sha biyu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1445 wanda ya zo daidai da 22 ga watan uku miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa ya mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai kuma ramma ya ja mana aya ta 173 a cikin wannan sura ta bakara wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله وما أحل به لغير الله ومن اضطر غير باج ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم wannan ayan idan dan uwa zai iya tunawa aya ce wacce muka faɗa ta ɗauki hukunce-hukunce masu tarin yawa wanda mun fara karatu akan wannan ayan tun shekaran jiya jiya ma muka yi yau muna sa ran da idan Allah subhanahu wata'ala mu kammala wayannan hukunce-hukuncen da idan Allah subhanahu wata'ala za mu tashi fadar Allah subhanahu wata'ala a cikin ayan da yake cewa fa man durra ko da dai a baya na ga akwai sabbin fiskoki a abinda ayan take magana akai da Allah subhanahu wata'ala ya ce innama harrama alaikumul maitata ya Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle kawai abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta wa mutane shine mataccen abu ma'ana mushe wadama da abin da yake da alaka da jini wala malkin ziri da abin da yake da alaka da naman alade wa ma uhilla bihi li ghairillah da dukkanin abin da aka yanka ma wani Allah ko aka yanka shi don wani Allah ba yanka shi don Allah ba faman turra ghayra bagin wala adin fala ithma alai nan ne zamu tashi cikin yadan Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yake to faman turra ghayra bagin wala adin duk wanda lalura ta tilasta shi cin ɗaya daga cikin wayannan ababen da aka ambata a baya misali mutum yana cikin tafiya a dokan daji ko a daji guzurinsa ya ƙare sai ya ga wani mushen rakumi ya mutu a tsakiyar wannan dajin ko a sahara ne gashi kafin ya iya tafiya inda zai samu mutane har ya iya samun wani abinci shi kuma zai mutu sai aka ce karye wani damu inda kwai yan wuka a jikin shi wannan raƙumin sai ɗaya yanka ya yanka haka sai ɗan gasa sai ya ci har ma ya yi guzurinsa idan ya kusa kawowa gari inda al'umma suke ko inda mutane suke da kimanin kilomita biyu zuwa uku sai ya haƙa rami sai ya birna wannan naman na mushe da yayo guzurinsa sai ya birne shi sannan sai ya shigo gari to shine Allah subhanahu wataala yake fa man durra wanda lalura ta tilasta shi bai samu wani abu ba sai wannan mushan ko la'amal kinziri ko naman aladen nan su kawai ya samu to shikenan gaira bagin faman ɗora gaira bagin ba wai dan zalunci bane yayi haka wala adin ko wuce gona da iri aka ce fala isma alai to wannan bawan Allah ba shi da ba shi da zunubi in ya ci wannan mushe dan a matsayin lalura ko da dai na riga na sani mafi yawanci a nan wurin sun san ka'idan nan ta addinin musulunci wacce take cewa ad-daruratu tubihul mahdurat malaman musulunci sai suka ce to tunda an ce ba mani durra wanda lalura ta tilasta shi da aka ce to wannan ba lalura ba ne wasu ne azzalimai suka kama mutum sai suka ce dole sai ya ci naman aladen ko dole sai ya ci mushe ko dole sai ya sha giya in ba haka ba a kashe shi ko a tilasta shi a ce dole sai ya yi zina in bai yi ba a kashe shi menene mahangan shari'ar musulunci akai sai shari'ar musulunci ce wanda aka tilasta shi ya aikata abin da yake ba halal bane shi kenan sai ya aikata ya tsira da ran shi idan kuma imanin shi mai karfi ne shi kenan sai ya tsaya ce ba zai aikata ba su kashe shi amma ka san ba kowa bane yanzu imanin nan nashi zai kai wannan matsayin ko shari'a ya ce in kana son ranka wasu ka kama ka suka ce in baka sha giya ba za a kashe ka ko in baka ci naman alade ba za a kashe ka ko in baka karya azumin ka ba za a kashe ka duka yana faruwa yanzu haka sai suka ce to shike me kuke so a sha a karya azumin coca cola ko fanta Allah malam sai su faɗa sai ka ce a kawo sai ka sha sai su ce to wa gashin ka suka kama hanya ta tafi ka yi sittin sai ka ce wu karya ne ba wani sittin da zai yi wannan ba maganar sittin a kanka Allah subhanahu wataala ya ya taimaka tilaci da ta aka yi yan wa da yawa fa nan wurin kullu za kun karanta wayannan sahabban guda biyu wayanda ba musulmai ba suka kama su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ko dai su zagi annabi ko kuma a kashe su ɗaya daga cikin su ya kalla girman annabi ya ƙara ya ƙara ya kalla ya ce kai da dai ya zagi annabi Muhammadu gwamma a kashe shi suka ce ko ya ce suka ce to bari ka gani kuwa sai suka kashe shi ɗayan yana kallo bayan sun gama kashe wancan sai suka dawo kan nabiyan suka ce to yaya kai ma ko kai ko a kashe ka yace a bai kai nan ba me kuke so a ce suka ce kawai kowane irin batanci kai ga annabin domin shi wancan lokacin da suke ta azabtar da shi azabtarwa kala-kala sai suka tambaye shi suka ce yaya yanzu kake ji a ce annabinka ne muke ma wannan abin sai ce Allah ya tsare ai da allura ta caka jikin annabi gwamma ne asarar raina da dai allura shi ne kaya eh shi ne kaya ai ka san mutanen mu yanzu wani annabi bai san kayan ba to yan boko ne nan ya kacin shi a sa shi a moto a kai shi makaranta ya sauka ya gama an dauke shi ya dawo abinci yana dakin shi komai yi mai ake yi yaushe zai san kaya yaushe zai kaga sai a ce mai allura to amma kaya ne suka ce kaya ya ce ya ce da kaya ya soka annabi ba wai ma a duka annabin ba ba kamar yadda suke dukan shi suke yankan shi a allura ko kaya ta soka jikin annabi ya ce gwamnati ya rasa ran shi suka shahadantar da shi wannan yana kallo suka ce to an gama da wancan ne so da ka yaya ya sha bata kai nan ba me kuke so a shi suka ce kowane irin batanci kai ga annabi shikenan za a tafi ka shikenan sai ya faɗa guda ɗaya ya yi batanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce shikenan mun ji daɗi ka san wanda dama bai da imani to shi ai dama burin shi shine ka halaka tunda dama shi halakakken ne suka ce shi kenan su bukatar su ta biya a ce musulmi yau gashi ya zagi annabi shi kenan bukatar suka ce je ka abinka amma raka ka kana so a raka ka insha Allah babu maganar rakiya yana dawowa cikin gari bai zame ko ina ba sai gaban manzon sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuka yayi ta kuka yayi ta kuka yace wa annabi na halaka manzon Allah yace menene yace annabi na halaka ce menene yace su wane ne suka kama suka kama mu da ni da wani suka ce sai an yi batanci gare ka wane ya ce ba zai yi ba suka ce to sai dai a kashe shi suka yi ta azabtar da shi suka yi ta azabtar da shi har suka tambaye shi yaya yanzu yake ji kan wannan azaban a ce annabin shi ake ma ya ce Allah ya tsare da dai a ce allura ta taɓa jikin annabin shi gwamma ya rasa ran shi a ƙarshe dai ma'aiki suka kashe shi bayan sun kashe shi sai suka dawo kai sai suka ce to kaga abin da ya faru to kai kuma fa shine yace musu a su dakata me suke so a faɗa suka ce ai batanci a gare ka shine sai nayi ma yadda zan yi shine yanzu dai nake cewa dai na halaka na zo wurin ka ina neman gafara maza na yake a dakata yaya yanzu kake ji a ranka akan wannan maganar da ka faɗa daidai take yace a ko gefen takalmi na ai maza na ce to shikenan je ka abin ka gobe ma idan sun ƙara kama ka sun ce ko kai batanci ko su kashe ka kai batancin shikenan ka tsira da rayuwarka Allahu akbar to sai anan warin malamai suka ce wanda aka tilasta shi an gane wannan wanda wasu suka kama shi za ga akwai wasu lokuta wanda a baya aka yi kada Allah ya ƙara maimaitawa amin wanda idan wayanda ba musulmai ba sun kama musulmai sai su sa ko dai ya sha giya ko ya yi ridda ko wani abu makamancin haka ko ba haka ba Allah dai ya tsare ma amin to irin wayannan shari'a ya riga ya san irin hakan zai iya faruwa sai aka ce to menene mahangan musulunci sai aka ce ka faɗa abin da suke so ka tsira da ranka an gane wannan Na'am.
wannan kenan kuma da yawan ma nan mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa rufi an ummati al-qata'u wan nisyan wa masukru wa alai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ya dauke wa al'umma ta abubuwa guda uku al-qata'u abinda kai shi bisa kuskure Allah yace an yafe maka wan nisyan da abin da ka yi shi bisa mantuwa shari'a ya ce an yafe maka wa mastukuru wa alayhi da abin da aka tilasta ka dole sai ka aikata shi aka ce to shikenan shari'a ya yafe maka akan wannan abin da aka tilasta ka akai Allah subhanahu wataala ya yafe mana amin
faman darra fi makhmasatin a wata sura ko gairan mutajanifin da ismin ba wannan suran ba Fama- gai- ko sai aka ce kuma faman darra gai- fi makhmasatin makhmasa ita ce yunwa shi wannan ba kama shi aka yi ba yunwa ce ta dame shi duk kuma ‘yan uwansa da yake rayuwa da su suka ƙi su taimake shi aiki kuma Allah bai sa ya samu aikin ba ga yunwa tana damun shi ya zo wucewa ta kofar gidan wani alajin sai ya ga kajin shi turawan nan an gane kajin turawan nan ku na'am agric yawwa to agric din sun mutu kaman guda uku haka shi kuma wannan mai kudin ya fito da su ya wurga a bola sai wannan mutumin talakan kenan ko sai ya kwashi wannan mushen guda uku sai ya je gida ya gyara shari'a ta ce ya ci abin shi Allahu akbar tunda ku musulmai da kuke rayuwa tare da shi ba ku iya tausaya masa kun fitar da shi daga cikin halin yunwa da kunci na rayuwa da yake ciki ba to tunda masa ta kama shi yunwa ta kama shi har zai mutu aka ce ya ci wannan mushen amma kar ya ba kowa ba a gane ba zai zai gyara shi ya so in soyayye zai yi ya soya in dafawa zai yi ya dafa amma wanda ba ba shi ba ko ba familin shi ba da yunwan ya matsa ma shari'a ba ta yadda a bashi ba shari'a ba ta yadda a bashi ba wannan shine kisan da wani malami ya taba bamu yake cewa irin haka ya taba faruwa a wani gari wannan mutumin yana ta neman abinci abin ya gagara abu bai samu ba duk yadda zai yi ya samu abinci abin ya gagara akan hanyar shi ta dawowa ya sadaukar da ransa kawai sai ya ga wata wata mushe na akuya a bola anyar shikenan sai ya tsaya ya gyara ya yanka abin da zai ya yanka sai ya dawo gida aka yi ta zabarbakawa sai abin yana ta aha aroma din kanshin kanshin girki ita kuma matan wannan mai kudin da wa Allah ya hada ta sai da wannan nama saboda tana da juna biyu ka san idan mata suna da wannan abun hancinsu dogo yake ƙara yi in ma wato sun sunan su yana yin eh nisa shinshin ƙanshin da suke taka suna yin nisa yana nisa matan da ke wannan gidan za ta iya jin ga- ƙanshin girkin da ake yi a wancan gidan sama ka dai gani san wurin da wa Allah ya haɗa ta sai da naman wannan gidan ƙanshin ya dame ta ta ce ita dai abin da take so na wannan gidan mai gidan yake ko min asuwa yake shi take so shikenan sai ya sa a yi sallama da ya sa a yi sallama da mai gida mai gida ya fito sai ya ce da Allah iyalina ne tana cikin wani yanayi na laulayi kuma babu abin da yanzu take so ta ci sai wannan girkin da ake yi a gidanka sai ta ai haramun ne a kanku sai ta a kamar ya ce ai haramun ne ku ku ci wannan mu ne kaɗai za mu iya ci ya ce a ai duk da ku talakawa ne mu masu kuɗi ne Allah bai ce kan mu ci abincin talakawa yace ba za ka gane ba ba za ka gane ba ya matsa mai sai kan gaya maka gaskiya yau kwanan mu uku kenan babu abin da za mu ci a gidan mu na bi duk inda zan yi in samu abin da za mu ci ba mu samu ba shine ina dawowa juji su haka suke cewa kaman bola mu za mu ce bola ta wuri kaza sai na ga matacciyan akuya an yar a wurin shine na yanko sai na kawo gida na muke gyarawa yanzu kawai mu ci wannan tsakanin mu ne da Allah sai wannan mai kudin yayin shiru sai ya fara roƙon shiga fara yace kana cikin irin wannan yanayin har kwana uku ni ban sani ba me yasa baka min magana ba yace ina ma na samu daman da zan iya ganin naka kofar gida dai an sassa masu gadi ina ya roƙe shi gafara daga nan shine ya aika aka kawo masa buhuna na abinci na hatsi aka ajiye masa ya roƙe shi gafara kuma shi ke to shine malam yake gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ya gaya masa duk wanda yunwa za ta karshi musulman da yake rayuwa da shi sun ki su taimake shi to zai iya cin abin da yake mushe amma wani irin lalacewa ne ko zai samu musulmai a ce dan uwanka kana kallo yunwa ya kashe shi bayan kai ne ka karanta a alkur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa innamal mu'minuna ikhwa mazan Allah ya ƙara maimaitawa almuslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne sai ka bari yunwa ta kashe dan uwanka ai dai ba ai daidai ba a nan wurin. Allah ya fi mana Amin.
shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mana wayannan abubuwan da shari'a ta aduna aka maka Allah tambaya tambaya anan to an zo filin tambaya eh kwarai ai an zo gaban da ya dace ana yi to to shikenan mun aka maka Allah mutum ne so biyu suna irin yanayi na yunwa na tsananin yunwa ya kama su sai suka zo irin da ake ce miki irin menene wajen da ake yara suke taruwa sai da abinci da rashin yan gata da ake taruwa sai da abinci da daddare na
daya ba shi da kokobo ga yunwa kuma tana ne mata kai shi wani yanayi sai ce a bashi tuwo guda uku abinci guda ko shinkafa ko tuwo aka bashi iya yadda zai ciye koshi ya ciye koshi shi kuma wanda ya ce a bashi abincin da zai ciye koshi a ƙara hadda nama a wannan yana bai da
aka ƙara hadda nama shi ne bayan sun gama gaba ɗaya sai yarinya mai abinci ta ce a bani kuɗi na shi wannan wanda ya ci ba nama ya ce wallahi ba ni da kokobo gani na yunwa tana nema ta kassara ni saboda haka na zo na ce ki sa mini kika sa mini kuma na ci Allah shi albarka sai ki hakuri shi kuma wanda wanda ya ci da nama shi ma ya faɗi haka to aka maka Allah menene hukuncin su biyun nan duka ba da ai idan mutum yana jin yunwa ba maganan nama ake yi ko ban sani ba an ka lura in mutum yana jin yunwa ba maganan nama ake yi ana kokarin a samu abin da za a toshe kafar abin nan ko wanda suka kalla kafar sadarwa na facebook jiya za su ga wata mata ciyawa ta je ta yanko take son ta gyara shi ne za su ci wanda yakin gaza ya- ya- ya ɗaiɗe ta ɗin nan Allah.
ciyawa ba ciyawa karkai tunanin wai latas ko abin nan ciyawa da raguna ke ci shi ne ta je ta ɗibo take gyarawa take wankewa tana son ta gani menene za a iya yi da shi wanda za a ci abinci mutane da yawa jiya kuka suka yi ta yi to kaga wannan nama take nema yanzu ita ciyawa ma ba take nema to ba ta nama ake barin ana jin yunwa da gaske ba sai shi wancan wanda ya ci ba nama Allah ya fi masa wannan da ya ci da nama ya biya sai a karɓa wayan shi a siyar a bada canji Allah ya fi Shi wannan ko da an kishi kara.
shi ko an kai shi kara wannan yana ne alƙalin zai biya ai alƙali yana wakiltar kujerar manzon Allah ne a wannan wurin saboda haka da ya ji haka musulunci yace ya sa hannu ya biya in kuma ba wurin alƙali bane aka zo wurin limamin unguwa ko limamin gari to limamin ya biya Na'am.
in limami ya yi tafiya to manyan malaman gari su mala aminu su biya ha eh shi ke da mala aminu sai su biya kuma matafiya su tarin sa inuwa akwai manya da shari'a ta ce su biya In su biya shine abin da shari'a ya ce Allah ya yafe mana kuma lalle lalle mu zamanto masu ji kaman mu ne muke cikin wannan yanayin da wayannan bayan Allah suka tsinci kawunan su Na'am.
domin idan baka taba shiga ciki ba ba za ka gano yanayin da mutum yake cikin ba an gane amma ko su ɗaya idan ka taba shiga halin yunwa ka ji wani ya ce maka wallahi yana jin yunwa za ka tausaya masa Na'am.
magabata ba suna cewa yana daga cikin hikima na shar'anta yin azumi shine da mai kuɗi da talaka duk su ɗanɗana abu ɗaya tunda in ba wannan yanayi na azumi ba wani mai kuɗin bai san wani abu ya sunan shi yunwa ba bai sani ba tunda duk bayan awa hudu zai ci abinci duk bayan awa ko da ba abinci kai tsaye ba za a ɗan kawo ɗan snacks ɗan meat pie haka ya ɗan ciki ya ɗan wani ƙara ci gaba a ɗan danna kwamfuta a yi wannan ya juya kujeran shi ya haka ya haka bayan awa biyu awa uku a ɗan ƙara kawo wani ɗan shayi ya ɗan kurɓa ya haka maltina ya yi haka bayan awa hudu a ƙara kawo a kai lokacin lunch ya yi sai ya kulla kayan aiki sai ya tashi sai ya sauka ya je ya ci abinci kuma ga- yanzu za a ci abinci a taki sannan ya ƙara dawowa zuwa karfe hudu an tashi da karfe ɗaya zuwa hudu an tashi za a ƙara kawo wani abincin a ƙara taɓawa sannan magariba na yi a ƙara cin wani abu. karfe tara na dare a ƙara shan shayi shi kenan sai a kwanta wani mutum ya san yunwa Ina.
bai san yunwa to amma shari'a ta ce aha tun daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana mutum ba zai ci abinci ba ba zai sha ruwa ba haka Allah yake so ka ɗanɗana abin da waɗanda ba su kai ga ƙarfi ba suke ji ta yadda idan ka ga wani yana jin yunwa za ka iya taimaka masa jiyan akwai wata wacce ba musulma ba mijinta musulmi ne ta ce za ta gwada azumi sai ya ta su maso biyu Ha- wa- waya ji ce ana samar da ruwa Ka- ga dan waya ga labarin ka ga dan waya ma ya ga labarin ka san ni ina bin kafan sadarwa fiye da yadda kake tunani ina bi sosai ka san yadda rayuwa take ciki ita ba musulma bane ta ga musulmai suna ta azumi tace tana so ta yi mijin yana ce mata a'a ke ke da ki tsaya kiristancin ki tace zai ta gwada yace to ta gwada da ta fara jiya sai ta suma so biyu so biyu zuwa ma sha biyu ne ko karfe nawa zuwa sha biyu sai ta suma a ƙara mata ruwa da ɗari na yunwa to shi ne shari'a ya kira kaga wannan matan don ranar ta ga wani musulmi yana jin yunwa za ta tabbatar cewa lalle yunwan yake ji ta taimake shi to shi ne kai ma musulmi ake so ai wayanda kake gani suna tashi a tsakiyar masallaci suna cewa tun safe wallahi ba mu ci abinci ba yanzu gashi magariba ban san me zan koma gida na faɗa ba kar ka tsaya binciken shi baka san yanayin da yake ciki ba Na'am.
in za ka taimake shi ka taimake shi in ba za ka taimake shi ba ka shi karka ce a makaryaci ne ƙarya yake yi wallahi ya za a ce mutum tun safe har zuwa yanzu wai bai ci abinci ba a ustaz akwai wanda tun safin ma har kwana yi zuwa gaba banda ruwa ba abin da ya sa a bakin shi ya yi shiru ne don ya kare mutuncinsa Allahu akbar.
wani ma a cikin wanda muke rayuwa da su ne ba a wa'inda muke rayuwa yana tsoron kar ya faɗa a mai dariya a ce shi kenan wani ta ƙare mai ka san mutanen mu da wulaƙanci ta wani ta ƙare mai yanzu ka zama tun je bai ciki mai ba zuwa yau wani sai ya yi shiru Allah ya fi mana Allah ya fi mana Ah.
man dora gaira bagin wala hali fala isma alaihi inna Allah ghafurur rahim haka ce to Allah kuma mai gafartawa ne ga wannan mutumin da ya ci abin da yake mushe ne ko ko aka tilasta shi ya ci abin da yake mushe ne ko ya sha abin da yake haramun ne kamar giya ko aka tilasta shi ya yi zina ko wani abu dai makamancin haka fala isma alaihi inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafartawa ne tun Allah subhanahu wataala ya sani sai dai an faɗa abin da shari'a ta ce ba zai yi guzurinsa ba zai ci abin da zai iya ci ya fir in ya zo inda jama'a suke kamar daga nan zuwa kilomita ɗaya zuwa ga gari sai ka haƙa rami sai ka birni sai ka shiga cikin garin to har shiga garin sai da shari'a ta bada hukunci a kai suka ce to yanzu bisa kaddarawa ya ci naman mushen nan yanzu ya shigo gari ya nemi taimako duka mutane an ji a taimake shi sai dai ta ɗauka kamar yanzu da ake cikin wannan rikita-rikitar aka ji a taimake shi sai ya ga wata bishiya kayan marmarinta ya yi ayaba ne mangwara ne duka ga ɗan lambu dai haka shari'a ta ce mai ya zauna a wannan lambun ya ci ayaban nan iya cin shi ya sha ya sha mangwaron nan iya shan shi ya sha lemun nan iya shan shi amma kar ya ɗauki ko ƙwara ɗaya ya cika gonan nan da shi idan kuma mai gonan ya zo a musulunce ba shi da ‘yancin da zai kama wannan mutumin ya ce sai ya biya da an yi magana kawai ya ce duk ya ji al'umma sun ƙi taimake shi in ya ce me shaida sai ya ce a ce ya nuna wuraren da ya je na zo ɗazu ko ban zo ba a wannan ya je shi kenan shari'a ta ce kuma an yafe masa an yafe masa shi kenan Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana a aya ta gaba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا na'am
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim ma'anar ayan Allah subhanahu wata'ala ya ce kaga wayannan mutanen da suke koya siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin littafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar kafin zuwan alqur'ani kaman at-taura da injila kenan ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar Allah subhanahu wataala yace ai babu abin da suke sukawa a cikin cikin su illa an-nar face wuta wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah Allah subhanahu wataala ba zai yi magana da su ba ranar lahira wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim babu abin da za su sama daga wurin Allah sai mene sai dai azaba mai radadi aka ce wannan ayan an tsallake wani an wa yastaruna bihi samanan qalila suna siyar da a suna siyar da wayannan ayoyi na siffofi na manzon Allah su koye dan a ba su wani dan kuɗi da bai taka kara ya karya ba ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar Allah subhanahu wataala ya ce wayannan babu abin da suke ci a cikin zuciyoyi a cikin cikin a cikin a cikin cikin su illa an-nar sai dai wuta wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamah Allah ba zai magana da su ba wala yuzakihim ba zai kuma tsarkake su ba walahum azabun alim kuma azaba mai radadi ne za ta dace su daga wurin Allah malaman tafsiri suka ce wannan ayan ta sauka ne zuwa ga manya-manyan malaman Yahudawa ko zuwa ga manya-manyan Yahudawa manya-manyan dai malaman Yahudawa a kan su ne a wannan aya ta sauka. Wannan ayan kafin saukanta Yahudawa wannan sun kasance suna fatan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da annabin ƙarshe a cikinsu. Idan ka kasa annabawan da Allah subhanahu wata'ala ya turo gaba ɗaya su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu. To a cikin wayannan annabawan gaba ɗaya wasu malamai suka ce guda goma ne ba Yahudawa ba, guda goma ne ba Yahudawa ba, amma dukkanin sauran annabawan sun fito ne daga cikin wannan kabila ko wannan al'umma ta Yahudawa ko ko bani Isra'ila, duka daga cikinsu ne, guda goma ne kawai ba daga cikinsu ba. To, sai suna fata annabin ƙarshe ɗin ma ya fito a cikinsu tun da Allah yanzu ya rarraba wasu daga cikinsu ba wasu daga cikin annabawa ba daga cikinsu ba ne to na ƙarshe sai a kulle da su da Allah subhanahu wata'ala ya tashi sai Allah subhanahu wata'ala sai bai sa annabin ƙarshe ya fito daga cikin Yahudawa ba sai ya fito daga cikin larabawa to wannan abin a littafin su an riga an gaya musu siffofi na wannan annabin ga siffansa kaza ne ga siffansa kaza ne garin ma da annabin zai za a haife shi kaza ne sannan garin da zai rayu har zuwa ƙarshen annabtansa shine gari wanda akwai dogayen dabilai suka sai suka ta gangarowa zuwa yankin larabawa wasu suka zauna a nan yanki na makka wasu suka gangara har zuwa yanki na madina tunda yanki na madina ya fi wannan siffofin kamar yadda aka ambata da sai suka zauna a wannan gari kafin zuwan annabin kuma har ila yau sun kasance idan za su je yaki bayan sun rike makamansu to suka yi addu'a doguwan addu'a ne karfi addu'an shi ne suna cewa ya Allah ga mu za mu je mu gwamza da abokanan gabanmu ko makiyanmu Allah muna tawassuli da annabin da za ka aiko ƙarshen zamani ka ba mu nasara kan wannan makiyan namu shine wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi da sun yi wannan addu'a doguwa mai karfi kuma shine kai tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi ka kalla ba kafin ba a haifa annabi Muhammadu akai tawassuli Allah kuma ya amsa kuma ya ba su nasara kan abokan gaban nasu darajar annabi Muhammadu bayan bayyanan annabi Muhammadin kuma sai wayannan malaman suka kafirci saboda mene suna gudun kada idan suka rika faɗa cewa ai annabin ya bayyana annabin da muke tawassuli da shi ya bayyana kuma ba a cikin mu bane su rasa mabiya ka ciyaye me za su rasa mabiya mabiya kuburiyarsa masu ba su kuɗi kuma za su daina ba su to sai su ki faɗan gaskiya ɗin wannan matsalar da kake gani har a cikin al'umman annaba akwai ta akwai wanda ya san gaskiya amma in ya fito ya faɗa gaskiyan to wasu al'umma daga cikin mabiyansa za su watsi aka ban magana da yaron gumi yayi yanzu cewa dukkanin yan dariƙa ahlus sunna ne da ba dan Allah ya sa yayi karfin hali ba bai wani igiya wannan ne. Jini ne.
da ba don Allah subhanahu wataala ya sa yayi karfin hali ba ai ba zai iya faɗan wannan ba Na'am.
domin da yawa daga cikin izalan za su ce a to wannan kuma yaya kenan dama tan ahlu sunna ne baku gaya mana ba sai da tafiya ta yi tafiya sai wasu su dawo su daina bin shi kuma ai har yanzu wasu na ta magana akan shi cewa wannan ya karɓo kwangila ne ko ba ka cewa ba ya karɓo kwangila kaza kaza kaza kaza shi yasa ma ya je ƙasar Iran yayi taron duniya na haɗin kan musulmai ko ai ai ba na gaya a nan wurin cewa yanzu trend na duniya an tafi ne akan haɗa kan al'umma musulmai ba raba su ba Iran ta yi nata taron ta gayyato kowane ɓarai ‘yan izala ‘yan ɗariƙa dama su ‘yan Iran dama ‘yan shiya ne duka sun gayyato su an zo an taru an tattauna menene mafita ga addinin musulunci shine abin da taron ya ƙunsa bayan Iran ta gama nata da kaman wata ɗaya ne haka ko biyu shine Saudiya ta yi nata wannan satin da ya wuce na'am wannan asabar ɗinnan da ta wuce ko lahadi ne shine Saudiya ta kirawo nata taron na haɗin kan al'umma musulmai ita ma Saudiyan haka ta yi ta kirawo 'yan izala ta kirawo 'yan shi'a ta kirawo 'yan ɗariƙa ta kirawo wahabiyawan kuma har da salafawan duka ta kirawo a zo a yi taro ɗin Mm.
farayin izala wanda ya wakilce su daga Najeriya shine malam na na, na Jos din nan malam malam Yahaya Jingir farayin dariƙa daga Najeriya wanda ya wakilce mu shine farfesa Ibrahim Ahmad Makari ko farayin Shi'a wanda ya wakilta yana yau kaman azazzaki ne ko kaman ban dai kiyaye wanda ya wakilci Shi'a a wannan wannan ba na dai ga wanda yake daga Iran na gan shi to kaga a yi duk gasu nan an gani ko kamar salafawa wannan ne ya wakilce su ko fantami kamar fantami ma ya je ko akwai dai wanda ya wakilce su daga wannan duka dai wani fahimta duka an gayyaci kowa da kowa a zo a tattauna- a tattauna kaga lokacin da shi Dr. Gumi ya je na Iran ai an ta zagin sa an ce kaza kaza kaza to yanzu da Saudiya ta shirya nata kaji wani yayi magana babu kenan abin san rai ne Mm.
an gano yadda abin yake san rai ne. kowa saƙon bana shine kowa yayi abin da zai haɗa kan al'umma musulmai ba ya raba su ba na'am wannan shine fahimtar da ake kai a yanzu a haɗa kan al'umma musulmai ba a ci gaba da rarraba kawunan kai ba domin in kana ta rarraba kawunan kan al'umma musulmai me za ka je ka ce wa Allah bayan Allah subhanahu wataala ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to su na mai din nan to su al'umma musulmai su iyakan kokarin su su haɗa kai domin abinda Allah subhanahu wataala ya ce inna dina inda Allahi al-Islam lalle addini a wurin Allah shine addinin musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya riki wani abu koma bayan addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya ce ba za mu karba masa ba ranar lahira kuma zai zamanto cikin masu asara wannan suna na musulunci shine abin da Allah ya sanka da shi domin shine abin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya rada mana sunan huwa sammakumul muslimina min qabl ce tuntuna annabi Ibrahim ya rada muku suna musulmai saboda haka kowa yayi proud din cewa shi musulmi ne ba shi dan kungiya kaza ba na'am me kake karewa musulunci a cikin musuluncin kana da naka fahimtar kai fahimtanka shine mutum zai iya zama yayi aikin nafila abakka da fahimtanka kai wancan fahimtanka shine mutum ba zai iya yin aikin nafila ba rike fahimtanka amma abin da ya hada mu mu tsaya a kansu inda muke da sabani kowa ya rike nashi an gane wannan to sai Allah subhanahu wataala ya ce wayannan mutanen da suke boye siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yashtaruna bihi samanan qalila wanda ake ba su wani kuɗi dan su boye wannan ni'ima siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar Allah subhanahu wataala ya ce babu abin da suke sakawa a bakunan su zuwa cikin su illa an-nar face gidan face wuta ko da a zahiri mutum yana ganin abin da yake ci ko yana ganin kaman biredi ne kaman waina ne kaman nama ne ko wani abu to amma a haƙiƙani wuta ne wayannan abubuwan guda biyu haka Allah ya siffanta su da ka ɓoye siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a baka kuɗi ka sai wani abu ka ci ko ka sa Allah ya ce wuta kake ci da mutumin da aka bar masa marayu ya cinye kuɗin marayun innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi budunihim nara Allah ya ce duk wanda aka rasu aka bar mai marayu maimakon ya lura da marayun sai ya rika cin kuɗin marayun ya rika ci Allah ya ce to ulaika ma yakuluna fi butunihim illa nar babu abin da kake ci sai wuta saboda hadarin abin da yake ci domin kai da kake cin wannan dukiya na marayun baka wuce baka wuce kai ma ka faɗi yanzu ka mutu ba ba ko wanda ya fi karfin ya faɗi ya mutu ne yanzu babu to me yasa gari a musulunci take son in an bar maka marayu ka tsaya kai da fata ka lura da wa'annan marayun tarbiyyansu lafiyansu iliminsu saboda yadda mahaifin wa'annan yaran ya faɗi ya mutu kai ma haka zaka faɗi ka mutu idan baka tsaya ka lura da nashi ba kai ma haka naka za su lalace su kiyace Allah ya fi mana amin muna jinjina ga al'umman wannan gari Allah ya saka ya musu da alheri amin akwai sai akwai tsari da shiri da suke da shi na taimakon marayu ilmantar da marayu ciyar da marayu tufatar da marayu duka al'umma musulmai suke ma kare ko dole a jinjina ma wannan al'umma na wannan garin Allah subhanahu wata'ala ya saka ya musu da alheri amin ulaika ma yakununa fi butunihim illa an-nar wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah ana ce Allah subhanahu wata'ala ba zai yi magana da su ba ranar lahira wasu malaman tafsiri suka ce ai abin da ake nufi shine Allah subhanahu wata'ala ba zai yi magana da su ta rahama ba sai dai ta azaba ana daka musu tsawa qala fa'u fiha wa la tukallimun innahu kana fariqun min ibadi yaquluna ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاتخذتموهم سكريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تلعقون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون haka ce Allah ba zai mutu magana ta rahama ba ne tsawa da jaka tsawa irin shi ne za a rika gaya musu na'am
isbiru aw la tasbiru sawabun alayhi sawabun alayhi sun yi hakuri a gidan wutan ko ba su yi ba duka dai ba wani bambanci a ciki wala yuzakihim Allah subhanahu wataala ba zai tsarkake su daga wayannan ayyuka da suka aikata ba na sabo sannan Allah subhanahu wataala wala yuzakihim wa lahum adabun alim Allah subhanahu wataala ya ce azaba ne mai rinji take tare da su a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار الله سبحانه وتعالى يتكبر سوى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار Allah ya ce, Ula'ika wa'innan da aka siffanta maka da wa'innan siffofin wanda suka yi musanyan shiriya da bata. Wa azabullahi bi maghfira da kuma azabar Allah da gafararsa. shin akwai wani abu wanda ya kai tsananin azaba da za a musu ko ranar lahira? Allah subhanahu wata'ala yana jinjina karfin hali na mutum. Ga gaskiya ka sani, ka san ɗan adam ba ka yi. Ga gaskiya ya sani, ita ce gaskiyar. Amma saboda son rai, sai ya kifa ɗan gaskiyan sai ya mara wa ƙarya baya. Shi ne Allah ya ce yana mamakin ƙarfin hali irin na ɗan adam kai ma musulmi kai mamakin mutumin da ya san gaskiya ya ɓoye gaskiya kai mamakin wannan mutumin domin wannan mutumin kai tsaye ya nuna maka shi azaban lahira ba komai bane a wurinsa to kana ganin ɗan uwa ɗan adam zai iya jurewa azaban Allah kuwa ɗan adam ba zai iya jurewa azaban Allah ba kaga wannan dutsen da kake gani naka goran nan ka gan shi to idan aka je layira fa aka ɗauko shi aka wurga shi cikin wuta kafin ya gangaro zai narke kamar yadda idan mutum ya wurga gashi ba akwai gashi a kanka ba in ka ciro gashin kanka ka kara shi jikin wuta ya yake yi zai narke ko to haka wannan dutsen fa zai narke a cikin wuta saboda bala'in zafinta dan adam zai iya jure ma wannan da dutse da dan adam wa ya fi wani karfi to amma an ce dutse narkewa yake a wuta wutan ma in kana neman abin da zai ƙara sa wuta ya kama shine a ɗauko dutse a rika wurgawa wayannan manya-manyan duwatsun da kake gani su ne makamashi wa qudu hannasu wal hijara ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudu hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru Allah subhanahu wataala yace ya ku wanda kuka imani ku tseratar da kawunan ku da iyalan ku daga barin fadawa gidan wuta wa qudu hannas wal hijara makamacin wannan gidan wutan abinda idan an watsa ma wutan za ta ƙara ci shine manya manyan duwatsu da kake gani na duniya ko da dai an ce akwai dutse kwara daya wanda shi ba za a sa shi a gidan wuta ba shine dutsen uhud dutsen udu shi ba za a yi makamashin gidan wuta da shi ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce jabal du jabal urin yuhibbuna wa nuhibbu manzon Allah ya ce dutsen udu ba yana son mu manzon Allah ya ce ni ma ina son shi Allah
dutse fa ya so annabi annabi ya ce yana son shi ya tunaninka ga kai mutum in ka ce kana son annabi Allah ko dan uwa mu so annabi Muhammad sallallahu to saboda dutsen fa ya so annabi aka ce ba za a sa shi a wuta ba ba za a sa dutsen a wuta ina kai musulmi da ka rayu kana son annabi ina kai musulmi da ka rayu ba ka da wani bege sai annabi muhammad sallallahu kana tunanin za ka shiga wuta ai ba za a shiga ba insha Allah insha Allah tunda dai har dutse ya so annabi annabi ya ce sakamakon soyayya da yake ma annabi ba za a sa shi a wuta ba ko ai an gama sannan daga cikin abubuwan da za su zamanto makamashi a gidan wuta daga cikin mut- mutane ma idan an wurga su za su rika narkewa yadda ka san mangyada mutum ba in an wurga shi a wutan yadda ka san mangyada haka zai narke tsiyi sai wutan ta kara kamawa ba yana gani kamar ya mutu kamar an gama sai Allah ya kara cewa a tasar da shi كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب duk lokacin da ya tsiyaye ya narke sai Allah ya ƙara cewa a dawo da shi haka za a yi ta kona shi yana narkewa ana ƙara dawo da halittar shi har zuwa ƙarshen da babu ƙarshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya fi mana Amin.
a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika ka san me yasa za a ma wayancan mutanen azaba za a musu azaba ne saboda Allah subhanahu wata'ala nazzala alkitaba bil haqq ya saukar da littafinsa da gaskiya ne saboda haka ba a yadda ba kana karantarwa kaga gaskiya ka boye ba a yadda ba ba a yadda ba kai da ba malami ba ka san gaskiya ka ɓoye ba a yadda ba a kawai ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin kawai ka zama cikin masu gaskiya kai ne malami to gaskiya ta zo ka faɗa kawai kai ba malami bane to zaman cikin masu goyon bayan gaskiya Allah ya fi mana wa innal ladina ikhtalafu fil kitab Allah yake kaga wayannan da suka samu sabani a cikin littafi la fi shiqaqin ba'id suna cikin sabani masu tarin yawa a aya ta gaba za mu iya dauka kuwa dan aya ta gaban na da yawa to za mu tsaya nan wurin akwai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura malam ya ce akwai tambayoyi bismillah
alhamdulillah Allah ya kai ya yi an a za sai an gama ku gyara su kira wai
ne da tambayoyi to mu ci gaba da tambayoyi a karanta tambayoyi na a tambayoyi kamar haka wanda yana ce Allah ya gafarta malam menene hukuncin mutanen da ke aikawa da sako a Facebook ko a TikTok akan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai musu liking sharing ko follow idan kana kan Annabi saboda ribar su da suke samu a social media har suna cewa idan baka yi ba to ba ka san annabi sallallahu alaihi wasallam to tambayar shi anan shine menene hukuncin wanda bai yi ba amma ya ce sallallahu alaihi wasallam kawai zan iya blocking din su a page ina ba tare da na aikata laifi ba Allah ya kara wa malam lafiya
Allah ya fi mana Amin.
wannan wasa da annabi ne. wannan wasa da annabi ne. saboda dan kuɗin da yan facebook za su baka ka rika sawa mutane irin wannan har ma ka rika tahaddin mutane cewa wanda bai yi lakin din ba shi ba masoyin annabi bane wannan kuskure wasa da annabi ne wannan shi kuma wanda bai yi ba ba ma fatan Allah subhanahu wataala ya kama shi saboda ba za a biya ma mutane su yi ta wasa da manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallama amma kuma ka ce sallallahu alaihi wasallama din kuma ya zama wajibi an gane wannan ka ce sallallahu alaihi wasallama din ya zama wajibi Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana lalle akwai su lalle akwai su a cikin wannan satin ma akwai wanda sai da na rubuta dole subhanallah subhanallah Allah ya fi mana.
har wasu tallace-tallace ma sai dai a shuru Allah ya ce mana Allah ya ce mana Ah.
babu laifi kuma ka yi blocking ɗin shi
ba laifi ba laifi ni ba kowane shirme wani yake gaskiya ina ni ko ka wuce shi kawai a ni zan yi blocking nan mutum ni Allah zan yi blocking nan mutum ni ba zan yi- ya sa mu dace da fatan ne kuma akwai settings ɗin da zaka je ka yi ba komai bane za a iya tagging ɗinka akwai settings ɗin da ake yi ba komai bane
wanda yana cewa assalamu alaikum malam ina hukuncin masu hada abincin kaji da busasshen jini eh suna ciyar da su kamar yadda malam kenan yayi bayani a jiya kan abubuwan da aka haramta yayi ta bayani akan jini din to su sai su hada su shanya sai ya huce sai a gwamuta shi da abincin kaji ana ba kaji me hukuncin wannan a wannan kuskure ne. dalla Allah subhanahu wataala ya ce an hana an haramta jini kuma mutum ya zo da wani munafinci ko ya ake cewa dabara ya rika ciyar da dabbobi jini ai wannan shari'a ba za ta lalace wannan shari'a ba za ta lalace wannan gaskiya Allah ya yafe mana
daga ƙarshe wanda yana cewa assalamu alaikum malam na kasance ina yin sallar tarawih tare da shafafi da wutu da daddare kuma ina yin nafiloli to yanzu ya zan yi da in samu wuturi
idan an zo za a yi wuturi bayan sallan tarawi sai shi ya ƙi sai ya tsaya zai shafa yi eh sai ya yi shafa'insa in ya koma gida ya ci gaba da nabilbilinsa in ya zo sai ya raka daya shi ke ko kuma ya ƙi yin shafa'i da wuturin gaba ɗaya tare da masu tarawi za a ga mutane da yawa haka suke yayi mutane da yawa sai su tashi in an zo za a yi shafa'i da wuce saboda za su tashi da daddare sai su ci gaba da nacin filin su in kuma har yayi karfin hali yayi shafa'i da wuce tare da liman a tarawi to idan dare yayi na hana shi kuma eh bai hana na to bai hana shi ba in dare yayi in zai tashi sai ya tashi ya na sai ya fara yin nafila raka'a daya in yayi nafila raka'a daya sai ya sallama sai ya sujjada ba'di sai ya kara jonawa sai kuma ya ci gaba da yi bibibibibin sa in ya gari sai ya tabo tuli fara daya kawai insha Allah insha domin Allah shi dama wannan na kusa da ni yana tambaya to in shi ne limamin kuma masallacin fa
eh to shi limamin limamin masallaci ya kaga aiki ya kama shi
Yawa.
ko ba haka ba, aiki ya kama shi sai ya yi ma mutane shafa'i da wutarin in ya tashi da dare sai ya kara wancan na eh abin da zai faru kenan insha Allah Allah ya saka da ni.
aishi muka ce sai ya hada sai ya ba
to kai ta- ana rubutawa
malam wani na daga hannu da cewa malam
rubu malam wai ana son a yi tambaya cikin tambaya mu ba ma goyo a nan sai dai kai tambayan ka personally yawwa
wani hukunci ne akan masu kiwon kiwo ibo jini su sa ko kuma ajin da ya mutu ko abin da tashi a watsa da cikin su kamin ya ci ya ci ala ko kwarta duka wayannan kurakurai ne a sai an ɗibo jini ana watsa ma kifaye duka shari'a ba za ta yarda da wayannan abubuwan amma kaman kaji haka akwai sabanin mutane a malamai a kai kaman maimakon a zubda shi ɗin wasu na ganin za a iya ba muke da suna karnuka kaman agric ɗin haka da muka yi magana ko muka yi misali da ita za a iya ba ka- karnuka sai su ci sai ya zama to bai kun ai asarin shi kawai gaba daya sai su ci to amma daga cikin malaman musulunci akwai wanda yace tilla Allah subhanahu wataala ya ce innama hurrima alaikumul maitata to da kai da karnukan naka da kifayen naka duka ya haramta a gare ku abinda wasu malamai suka tafi kenan akai Allah ya ce mana wannan dai mas'ala ne na malamai muna fatan duk wanda aka dauka Allah ya datar da mu dan alfarman annabi na'am bismillah an ce akwai nan wa nan to baba bismillah baba yana tambaya akan marayu Allah ya ji kanmu baba a'udhu billahi to irin wayannan ne baba shari'a musulunci yake cewa wuta za a sace wuta baba yana tambaya ne akan mutumin da aka rasu aka bar mai kamar wansa ya rasu ya bar mai ya yaya kuma wannan kafin rasuwansa yana da ɗan kuɗinsa daidai gwargwado bayan rasuwan wan an zo an raba gado sai aka ɗauki dukiyan yaran gaba ɗaya sai aka ce gashi nan a hannun kawun nan nasu wannan kawun saboda keta da mugunta ya sa kuɗin nan a gaba ya yi ta ci ya ta almubazzaranci ya yi na jabet ko menene ya je ya yi na jabet ya yi abin nan ya yi wannan ya sa rosh money duka ya sassa kuɗi da ya lalace to kuɗi kuma ya lalace sai ya kori marayun kuma daga gidan shi dan Allah akwai adalci a nan babu adalci to irin wayannan ne musulunci yake cewa wuta za a sa su dole ne kuma sai ya biya wannan kuɗin Allah ya fi mana shi yasa tun farko idan ba za ka iya rike dukiyar maraya ba aka ce ka aje ka aje tun farko in ba za ka iya ba ka aje sai a nemi wani wanda zai iya koda ba a cikin dangin bane mai amana a unguwa ko a garin sai a bashi sai ya lura da wani shi yasa shari'a ya ce an yadda ma za ka iya juya kuɗin za ka iya kasuwanci da kuɗin riban sai a rika rabawa biyu ko a raba- a rika rabawa uku kashi ɗaya na mai na wayan nan marayun kashi ɗaya kuma kai da kake wahala in kuma an raba kashi uku ne to kashi ɗaya naka kashi ɗaya na uwar dukiya na dukiyar kashi ɗaya kuma na marayu duk shi ne zai iya shiga cikin karkashin mudaraba dan ai shine kasuwanci Allah ya fi mana Allah ya fi mana a ya shafi kowa da kowa ya shafi kowa da kowa ko da dai malaman musulunci suka ce idan aka samu asara to za a tsaya a kalla garin yaya aka samu asara akwai ganganci na idan akwai ganganci na to sai na biya kamar misali yanzu sai ka ba misali sai a ce an ba arasa an bar maka marayu sai ga ba za ka rike ba za ka iya rike marayun ba sai ka bani dukiyar cewa ni na juya na rika lura da marayun sai na ɗauki wannan naira miliyan ɗari uku da ka bani nan sai na suwo citta da na suwo citta sai ake gaya mun an yi citta ba ba a barin ta a waje da- zo- zamanin damina sai cewa ya gaya muku rahama ta Allah sai ruwa ko sai na baza cittan a aha, a waje sai kuma ga ruwa nace ka ku taba rahama ne na Allah wasu na neman ruwan ma ba su samu ba mu mun samu muna kofa shaka a batta sai wannan ruwan ya jika cittan nan waye zai dauki asara ni yanzu tun nan sai da yan gari suka gaya min ba a barin wannan kayan a ina ko kuma lokacin da ka kawo min wannan dukiyan sai ka ce min ka yadda na yi kowane sana'a amma banda sana'a ta ta gishiri banda sana'a ta gishiri saboda mene ta ruwa ne za a taho da gishirin in gishirin ruwa ya tsirma da shi ba sai ka ce a ai an fi samun riba a gishiri yanzu sai na je na bi sana'an gishirin da kashe kan nai sai aka samu kaddara sai jirgin ruwan sai ya nutse ai wannan zai na cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba an yi asara ka yafe mu shari'a yake a sai na biya an gane inda abin yake ko ko kuma misali sai ka ce man ka yadda nayi kowane irin kasuwanci amma kan nayi kasuwanci na irin mota ya ake cewa kwatano din nan da ake zuwa na'am a suwari ake kiran su masu zuwa kasan waje suwo moto yan kwatano ne ko yan sambo mu muke ce musu a can wannan garin masu abu da kuma kuna ce musu sambo ko to mu muna ce musu yan sambo ko masu belgium to sai ka ce ka yadda kowane sana'a zan yi na yi amma banda sana'an suwo motoci daga kasan waje saboda sana'an akwai hadari za ka iya suwowa sai gwamnati ko custom su- su kwace ko a yi karo da barayi a hanya su kwace motar sai ka ce baka yadda ba sai na ga cewa ai mota kaza ƙirar kaza ana siyar da ita a nan garin naira miliyan talatin talatin amma a can kwatano ana sayar da ita naira miliyan goma sha takwas ne saboda haka sai na je na so kamar guda arba'in da kuɗinka ana zuwa kawai sai gwamnati ta ce a ni ɓarawan gwamnati ne. ina na samo wannan maƙudan kuɗin an kwace ba zan zo ina ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi asara ba a'a ba wani magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuɗi na kawai za kuɗin ka kawai za a biya saboda dama ka sa sharadi kar ai sana'a iri kaza da kuɗin da ka bayar ajiya ko ranci ka riga ka sa sharadi so wannan mutumin da yayi wannan gangancin shi zai biya to amma idan aka tsaya kalla ga a'a ba wani gangancin ka a ciki kaddara ne ya zo misali an zo an yi sana'an cita an tsintsince an sheke an yi bagin lafiya lau an ma sa a nan an tura escort ya bi kayan ana zuwa Legas kuma sai aka ga ta zama in- inset ya huda to ba za a ce yanzu na biya ba a wannan kaddara ne kuma an gane wannan kaddara ne sai kowa ya ɗauki asara Allah ya fi mana Allah ya fi mana ko ta zama mozu Allah ya fi mana ko da dai na san mozu ba za a- ba za a yi bagin daga nan lafiya ta je can ta zama mozu ba ba zai zama ba haka na san wannan eh na fara koya yi Al- al- Allah ya fi mana Allah ya fi mana ai ba za ku yi ta ba alhamdulillah Allah muna godiya abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana za mu miƙa abin magana zuwa ga malam a mana taro a rufe a rufe wurin da addu'a Allah a ba mu yin addu'a da haka zauna sai an yi addu'a ba a tashi sai an yi addu'a yau kana sauri ne yau amar yake da girki صلى الله عليه وسلم